إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مدل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يدع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فيا أيها الإخوة الكرام ما زلنا في قضية الكبرى قضية التوحيد وفي كتاب الأصول الثلاثة ونحن في الأركان الإيمان وانتهينا من شرح ركنين من أركان الإيمان وسنشرع اليوم إن شاء الله في الركن الثالث من أركان الإيمان وهو الإيمان بالكتب قال سبحانه وتعالى قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون وفي سورة النساء قال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا أيها الأخوة الكرام إذا الإيمان بالكتب ركن من أركان الإيمان يجب علينا نحن الموحدين أن نؤمن بالقرآن وأن نؤمن بالتوراة التي أنزلها الله تبارك وتعالى على نبيه ورسوله موسى وأن نؤمن بالإنجيل الذي أنزله الله تبارك وتعالى على نبيه ورسوله عيسى وأن نؤمن بالزبور الذي آتاه الله نبيه داود وأن نؤمن بالصحف التي أنزلها الله تعالى على خليله إبراهيم وموسى عليهم جميعا أفضل الصلاة وأزكى السلام وأن الله سبحانه وتعالى جعل القرآن الكريم مهيمنا على كل هذه الكتب كما قال سبحانه وتعالى وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه وقال تعالى إنا نحن نزلنا عليك إننا نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سبحانه وتعالى ألف لاميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون ‘yan musulmi a takaice abin daga cikin hudu ba wannan rana ci gaba da littayinmu na usulun salasa kan babbar mas'ala ta tauhidi a darasi da ya gabata muna cikin rukunin imani na bayani akan imani da Allah imani da mala'iku a yau insha Allah za mu bayani akan rukuni na uku cikin rukunin imani shine imani da littattafai da Allah subhanahu wa ta'ala ya sabkar da wadance littayi Allah subhanahu wa ta'ala cikin hikimar shi da gudanarwar shi ga bayin shi yakan aiko da annabawa ko ya aiko annabawa da saƙo na musamman daga wajen shi wanda wannan littattafai su suke wa bayi seti na rayuwarsu ta duniya haka ta lahira asalin duniya haka ta tashi duk da lalacewa yahudawa idan mun karanta labaransu zaka ga in abu ya tsawo za a da wannan manzon sai abu ya tsawo abu ya lalace babu dokoki kara zube da matsaloli amma za su rika roƙon Allah ko suna nema Allah ya sake aiko da wani littafi ko wani manzo don su samu jagoranci daga Allah subhanahu wataala to dole mutum mai imani ka yarda da Allah subhanahu wata'ala ya aiko da littattafai daga sama kayan mu zo imani da manzanni a gaba insha Allah yan walittahi daga Allah shine jagora ga mai imani Allah ya ce ayi kaza ayi a bari a bari shine ma'anar sakon Allah subhanahu wata'ala wanda yan wa a yau da mun dubi duniya eh yaudara ta makiya addini ko wanda suke ba san addinin ba cikin musulmin suka ɗauki aiki ko tsari na littayin Allah kama wani koma baya ne wani abu ne wanda ko an ga dama zaɓi sanka ne alhali ba haka bane ba ga imani dole ka yarda da Allah subhanahu wata'ala ya aiko da littahi ta hannun manzanni kuma na littayin ba kurin a karanta bane ba a sami lada kadai a'a littayi ne na dokoki na tsarin rayuwar ku gaba daya ɗan wa a takaice wannan shine manuwar da aya da littafi daga Allah subhanahu wataala shine nan naja aya ta alqur'ani inda Allah subhanahu wataala ke umarni ga masu imani cewa ku yi imani da Allah ku yi imani da abin da Allah ya sabkar na littattafai haka ku yi imani ya ambato wasu manzan cikin manzannin ku yi imani da abin da Allah ya sabkar ma Ibrahim annabi Ibrahim da annabi Ismail da Ishaq da Yaqub wannan abin abin da yazo daga wajen ubangijinsu kuma mu a wajen masu imani ba ma zabi sanka mu ce annabi wane shine manzon Allah ku shi aka ba littayi wane ba gaskiya ba yake kowanne zamu imani manzo ne daga Allah subhanahu wataala kuma Allah ba shi littayi kaza haka wannan shine umarnin Allah subhanahu wataala ta kammara ba tsakaninsu kuma mu meka wuya ga wannan umarni na Allah subhanahu wataala a wata aya Allah ke kiran ya ku masu imani duk da imani a kuma ku ci gaba da imani da Allah da manzon shi ku yi imani da littayin da duk littayin da Allah ya sabkar akan manzon shi shine alqur'ani ku yi imani da sauran littayin da Allah ya sabkar kuma Allah ya ce duk wanda fa ya kafirce ma ko butulce ma kin imani da Allah wanda ya kafirce ma imani da mala'iku ko ya kafirce ma Allah wajen imani da littawan Allah ko da manzannin da ran lahira to wannan waye yayi bata bata mai nisa ɗan uwa masu girma a takaice bayan wannan bayanin kina za mu gano imani da littattafai kenan ɗaya ne cikin rukunin imani wanda wajibi ne ga masu imani mu imani da cewa Allah ya aiko da littattafai ta hannun manzanni harko an ambaci ƙur'ani dole ka yarda ƙur'ani littafi ne daga Allah kuma za ka mai ɗa'a ɗari saman ɗari abinda ya ce ka yi ka yi na bari ka bari abinda ka yi labari kuma ka yarda haka za mu yi imani a jumlace da a taura da Allah ya sabkar annabi isa wadda Allah ya sabkar kin ba wata ke hannunsu ba don su sun canza sun rikita haka annabi isa alayhi salam za mu imani a ko littayi mai suna injil Allah ba annabi isa da wani littayi mai suna injil za mu imani a jumlace akwai littayi injil mai suna injil haka akwai littayi da Allah saukar ma annabi Dawud zabur haka annabi mai kace akwai asal suhuf kamar su wani takardu na ko littawai da aka ba annabi ibrahim haka annabi musa wannan a jumlace za mu yi imani da wanda ta wanda allah suke gaba daya yan wa da wanda ta wanda allah safkar gaba daya allah sanya qur'ani shine jagora shi yake shaida ko tabbatarwa abu kaza da ya zo wuri kaza ya tabbatar da gaskiya da ko ture kenan qur'ani shine mai shaida da dillata wanda allah ya safkar kahin shi kuma mu ƙur'ani shine aka ba mu umarnin yin aiki da umarni da dokoki da shara suke cikin shi amma sanar littawai za mu yi imani ne a jumlace littawan Allah ne har ma mu sarrafa rana annabi sallallahu alaihi wasallam suna tare da sahabbai da Umar bin Khattab Umar ya samu wani littafi da cikin littawai na sama iya karantawa ashe annabi ya gani annabi ya gam huska ya bata rai to nika ce ma Umar baka ga yadda manzo Allah fuskar ta canza abin da kake karantawa ya tada mi hankali Umar ya ce subhanallah annabi ya ce Umar am tahawikuna antum yace har yanzu kuna cikin kana neman wani abu ne kuna cikin rudu har yanzu na zo muku da littafi sabuwar kada kau daga Allah gangariya da suka shiga kama kame wannan kama kama ne ba tabbata kansu amma qur'ani dole mai yarda shine zamu ba abin da yace na shari'a da ya tsara zamu imani da dole masu littawai sai dai mai imani a jumlace littawai ne daga Allah subhanahu wataala kuma alƙawalin Allah ne cewa duwan da ba alƙurani shine shiriya za ku sami kyakkyawar rayuwa a duniya haka nan a lahira wata aya wasu ayoyi Allah na maganar masu imani masu jin tsoron Allah bayan ce suna da imani da gaibu da tsaye da sallah da bada dukiyoyinsu ita kuma suna masu imani yarda da abin da Allah ya sabkar maka na alƙur'ani kuma sun yarda da duk abin da Allah ya sabaka na littattafai kuma suna masu yaƙini da rana ta ƙarshe Allah da jara wani abin hicca wa'innan su ne suke kan shirya daga wajen ubangijinsu in wa jumla suke da mun fahimci haka kenan ƙur'ani littayi ne jagora na tsarin rayuwarmu amma a yau da mun dubi duniya balle mu ana akan jahilcinmu wani ji ƙur'ani kuma mai san kuɗi mai san aure mai san mulki mai san kaza kurin akan ta mai qur'ani wannan abu ya zama kaman wani abu ne haka kuma jahilci ko yaudara ta wasu malamai sun ji qur'ani kaman aka ce kan magori mai san wannan yazo mai horin jini mai kaza an nuci qur'ani a kwallo mutane kurin wani littayi ne na abiya bukata a ba haka bane ba qur'ani lalle za a yi karanta a roki Allah amma mun hau qur'ani a karanta a sami lada a karanta a roƙi Allah balahi amma manuwar shi seti ne ga al'umma wanda yau ‘yan uwa mun bayani cewa da dama al'umma ko duniya cewa mutane sun nesa da Allah sun shiga rurin da ba sa dawowa har abada idan musu koma ga Allah ba ɗokan ƙur'ani a gehi rayuwarku a gehi ƙur'ani a gehi haka yau ake rayuwa in ba al'ummomi na duniya mafi yawa kaɗan da wa'anda wallahi matsira kurin shugub ko al'umma kurin tana rayuwa me mata daɗi ko me yawa wata uwar gidanta daɗi wata ke mulkinta ne wata ke bata kuɗi menene tsarin da ake so me ya burge mu wai akan shi za mu rayu amma maganar Allah ya halitta ya haramta ko aka a wajen mutane a yau amma wannan hadari ne na al'umma kuma cewa ina tunan lokaci cikin ma shugaban kawuran ma'ana wani fafuroma iya bayanin duniya yau menene rikicin duniya yau ko ina ana jajen tarbiyya da lalaci ya ce mutane sun yanki alaƙa da Allah wallah haka ne yau duniya mutane mayan wadaman alaƙar bayan wannan duniya bayi muke na Allah duniya ta Allah ce shi halice ta ya halice ku ya ba ku ci ya ba ku sha komi ba abin da kuke rayuwa da ba nashi ba gaba daya kam ba ku da wani abu sekon daya da Allah zai dauki ku rayu komin kuna shi ne amma wai yau tsarin shi ne wai ake yi tsarin shi ne ba daidai ba ko kowa abin da ga dama zai yi ina za a samu kyakkyawar rayuwa ina za a ji daɗi ina magana imani bayanwa ku samu kyakkyawar rayuwa dole sai an koma ga Allah kuma wala za ku yi ta yi shekara za a yi wannan a rushe a yi wannan a rushe walla ba ku ba duniya ba zama lahiya matuƙa an mai littafin Allah a gehi kurin abin na biyan bukata amen ibugu wani shashatau wani shi ya mai takara ya mai sauka dubu ya mai sauka ɗari sauka kaza kun ame shi a sajo an kare shi wai kare ƙur'ani ba shi ne ƙur'ani wallahi ba haka bane ba ƙur'ani littafi ne jagora idan muka sa shi a gaba in wa kuna hali za a waye gari wani lokaci ƙur'anin ba cewa ba wai ƙasa ko ta ake da shi ba za ka gani karan kanku ku kanku ba ku aiki da shi balle magana ƙasa kai kanka ko abin za ka iya ba ka aiki da shi in wani yanzu misali misali yau duk sama ɗan uwanka ko abokinka misali na kusa misali yana da mace za ta ɓata mai rai yanzu iya ma aƙi da sunna zai ce kai tsaye ba wani shaurarawa kina jini ba ta jini kaza kaza korin ta gidanku kwashe kayanki zai kora ta gida wala wani daga nan ya kare da ita ta gidan ubanki ma zai ta gidan ubanki da yawa ba ci ba sha ya kare da ita da abin da Allah ya tsara kaka hudda ta ke kakki huta ka ba ta ci ka ba ta sha in idda ce misali yanzu idda musulunci idan kawa mace saki da cikin wata ɗaya misali in za a wata takwas in gidan haya ne kake ciki ko gidanka ne kana cikin wata bila a yau al'adamu yau iya hudda ta don gwada isa zai je ya auro wata a sati guda da shi mai hali ne alai shari'a ba ta maka wannan dama ba dole ka bar ta a wannan gida gidanka ne haya kake biya dole ka biya haya ka ba ta ci ka ba ta sha ka biya ruwa ka biya wuta har sai in wata takwas za ta yi sai da ta ayu ta kare ta kun Allah tsara a lokacin nan ne gidanka za ka amshi kele kuma ka amshi kele shari'a ba ta barka ba dan da ta aihuwa a ɗanka ne a mai doka a baka umarni ka ba shi kuɗi ka ba ta kuɗi ka biya ta a yi doka nan za a biya ta a wata in wadda wani ana yi a yau yanzu kai zai za ka ce wani misali daga ɗanwa ɗanwa idan a kasuwan ne kurin kai ne ka tara kuɗi ka yi wadara ka yi gaskiya wani wa kaɗin mutum nawa nawa iya da kalma ta ta musulmi a baki ƙarara zai zo mu'amala ka ga yaudara ba ka cewa ya fanci addini yau ɗan wa yau duniya a yau wallahi yau da yawa ɗan wa ɗan adam wani ɗabi'a shi ya san taimaka mutum amma yawa wallahi yaudara ta yawa mutum zai maka bayani hirar lamun lahiya da magana komi musulmi amma wallahi iya hawa kanka an kari hero hei labari kaga wannan musulunci ne kaga wannan kana iya amma kai ma to wa idan kai ma ba kai ba ina magana magana kasa gaba daya shi wannan cikin magabata ke cewa ku tsaye da daular musulunci a zukatanku hita ta cikin kasar ku amma kuma ku gyara ba ina magana kuma gaba daya yan wa a jumulce gurin bayani dole mu yi imani da Allah subhanahu wataala ya koda da tawai kuma da ya aiko ya aiko ne ba dan a karanta ba kuma a samu lada a samu labari a karanta ne ya zama to wa'azi ya gyara mana rayuwar mu me rayuwa yanda shi Allah shine mahaliccin mu shi duniya ya tsara komi yake so ga yake so ku rayu ya mana seti to duk lokacin kuwa da muka ajiye littafin Allah a gehi za mu yi rayuwa ta karan kanmu dole mu rayu cikin ruru da duhu da matsala da masan komawa kyakkyawar rayuwa akalla ko da akanka duk kokarin kwatantawa kai Allah ya san manuwarka kuma na ɗinwa alƙawarin Allah duk wanda ya imani da Allah ya ƙoƙarin gyara tsakanin shi da Allah wallahi Allah zai taimake shi ya ba shi kyakkyawar rayuwa dunar lahira Allah taimake makan haka amin